بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a kwanan wata sha tara ga watan jumadal akhira shekara 1445 hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yayi a daidai da daya ga watan daya shekara ta 2020 a hudu shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin na littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljinn wa shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala wancan sati da ya gabata mun tsaya ne akan a gaba ta 25 daga cikin abubuwan da malam yake kawo mana wanda suke shiga cikin ƙarƙashin kiyaye harshe hibdul lisani an sabbin rihi kiyaye harshe daga zagin iska yau kuma za mu tashi gaba ta 26 shine hibdul lisani an sabbil humma kiyaye harshe daga zagin zazzabi ko masassara alhumma shine zazzabi yanayi da mutum yakan shiga jikinsa ya zafi saboda canjawar yanayin ɗabi'ar jikinsa sakamakon rashin lafiyar da ta same shi to shari'a ta hana duk lokacin da mutum yake cikin wata rashin lafiya ya rinka aibata ko zagi ko la'antar wani rashin lafiyar da yake ciki sai dai abinda shari'a take so shine ya nemi sauki a wajen Allah madaukakin sarki da kuma yayewar halin da yake ciki malai ce an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an karɓo daga jabiru na abdullahi al'ansari allah ƙara masa yarda ya ce hakika manzon allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da khala ala ummi sa'ibi faƙala annabi ya shiga wajen matar da ake ce mata ummu sa'ib faƙala sai annabi ya ce malaki ya ummu sa'ib me ke gare ki me yake me dame ki ya ke mahaifiyar sa'ib tuzaffzafina kike karkarwa ai tarta'idina kike karkarwa qalat sai wannan mata ta ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alhumma ya rasulullahi zazzabi ne masassara ce la barakallahu fiha kada Allah ya mata albarka ayyuka zazzabi ayyuka masassara kada Allah ya mata albarka to kaga tayi aibi ta faɗi mummunan magana game da wannan hali da take cikin rashin lafiya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi marmaza yayi mata gyara fa qala sai annabi ce la la tasubbil humma kada ki ƙara zagin zazzabi fa innaha tuzhibu khataya bani adam saboda shi zazzabi Allah madaukakin sarki yana sakarwa bayi ne dan ya tafiyan musu da zunubansu ya tafiyan musu da abin da suka yi marasa kyau idan Allah ya saukar da zazzabi suka yi haƙuri suka jure ba su raki ba ba su kai ƙara ba ba su zagi ba to sai Allah madaukakin sarki ya kankare musu wasu zunuban da ba sa tsammani sakamakon wannan rashin lafiyar da ya dora musu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kama yuzhibul kiru khabath al hadid kamar yadda wuta irin ta makera take tafiyar da datti na karfe idan an sata a ciki yadda di yadda karfe datti ya tsatsa da zarar an sa shi a cikin wannan wuta ta makera ya dahu sosai da an ɗauko shi an buge shi sai kaga tsatsan tana zuba tana fita zamto fari kal kamar babu wani abu ne da ta taɓa shiga cikinsa haka dan adam yakan kasance duk lokacin da rashin lafiya ta same shi yayi haƙuri ya jure irin rashin lafiyar nan da mutum zai rinka yana nishi yana nishi daidai to nan nishin nasa lalle Allah madaukakin sarki zunubi yake tafiyar masa da shi kurakuransa ake kankare masa to saboda haka duk lokacin da mutum ya tsinci kansa a cikin wannan hali na rashin lafiya ba bukata ya faɗi mummunan magana game da wannan rashin lafiyar kamar ya ce ai wannan rashin lafiyar kai amma ba ta da kirki ko ba ta da muti ko ya faɗo na amma kamancin haka wannan duk ba daidai bane a shari'ance illa iyaka ce nemi lafiya a wajen Allah madaukakin sarki da kuma nemi lada a jinyar da yake cikin ta wannan hadisi a al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa a cikin kitabul birri was sila babu thawabil mu'mini fima yusibuhu abu na 27 hibdul lisani an shahadati zur kiyaye harshe daga shaida zur lalle daga cikin abin da ake so kowanne ɗaya daga cikin mu ya kiyaye harshen sa gabansa dan tsira a gaban Allah madaukakin sarki shine ya kiyaye harshen sa daga shaida zur shaida zur shine ita ce shaida ƙarya mutum ya shaidar da abin da bai gani ba bai ji ba ya je ya faɗa ya ɗorar ko dai a labari ko kuma a neme shi ya yi ko kuma ba ba neman su aka bai je ya faɗa don kawai yana so ya burge wani ko kuma ya yi bajinta a wajen wasu to wannan abu ne da zai jawo masa matsala babba ranar tashin alkiyama ala ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce wajitanibu ƙaular zur ku nisanci faɗin ƙarya wannan aya ta zo a cikin suratul hajji aya ta 30 allah maɗaukakin sarki ya ce wajitanibu rijisa min al-awthani wajitanibu ƙaular zur ku guji datti da ƙazanta ta gumaka ma'ana bautar gumaka ku guje ta domin ƙazanta ce datti ne abu ne mara kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya faɗa cikin suratul baqara ce rijisun min amali shaytan ƙazanta ce daga cikin aikin shaytani lokacin da Allah maɗaukin sarki ya jiro ta ta da giya daga ciki hadda me bautar gumaka to da ƙarshe sai ce rijisun ƙazanta ce min amali shaytan daga cikin aikin shaytan fajitanibuhu la'allakum tuflihuna ku guje shi dan ku rabauta a wajen Allah madaukakin sarki to nan ma haka Allah madaukakin sarki ce wajitanibu wajitanibu rijisa min al-awsani ku nisanci kazanta da datti daga bautar gumaka sannan wajitanibu qawla zur kuma ku nisanci fadin ƙarya wa an abi bakr radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala in karɓo daga sahabi abi bakara allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda ya ce haƙiƙa manzon allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri salasan bana ba ku labari bisa manya manyan zinabai guda uku ba ulna bala ya rasulullah sai muka ce eh a ba mu ya manzon allah kala sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce al ishraku billah na farko shine hada wani da allah maɗaukakin sarki a wajen bauta shine shirka babban laifin da Allah maɗaukakin sarki baya yafe shi matuƙar mutum ya je wa Allah maɗaukakin sarki da shi bai tuba ba wa uququl walidaini na biyu shine saba wa iyaye guda biyu wa kana muttaki'an fajalasa lokacin da annabi ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyu shirka da saba wa iyaye a kishingide yake a kan jikinsa a kwance fajalasa kawai sai aka ga annabi ya tashi ya zauna faqala sai annabi ya ce ala ku saurara wa ƙaunu zur da faɗin ƙarya wa shahadatu zur da shaidar ƙarya abu na uku kenan annabi ce ala ku saurara wa ƙaunu zur da faɗin ƙarya wa shahadatu zur da shaidar ƙarya fa ma za la yukarriruha hatta qulna laitahu sakata annabi bai gushe ba yana ta faɗin ala wa ƙaunu zur ala wa shahadatu zur ala wa ƙaunu zur ala wa shahadatu zur bai gushe ba yana ta maimaita wannan hatta kulna har sai da Musa bai maka ce laitahu sakata dama dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiru saboda ya faɗa da yawa ya faɗa ba ɗaya ba ba biyu ba annabi ya maimaita wannan ne kamar yadda malami suka faɗa saboda hatsarin da ke cikin shaida ƙarya da kuma faɗin ƙarya irin abin da mutane suka rena suka mai da shi ba komai ba sun mai da shi kawai hira ta yau da kullum mutum ya ƙarya ko ya shaida ƙarya abin da yake gani kawai shine labari ne in ma bai ƙarya a cikin zancensa ba labarin nasa ba zai gishiri ba ba zai daɗi ba saboda haka ƙarya ta zama to kamar wani abu ne da take gyara wa mutane zancen su amma kuma kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa a cikin wannan zunubi tana a cikin wannan hadisi tana ɗaya daga cikin zunubai manya manya waɗanda Allah madaukakin sarki baya gafarta su sai an tuba tuba taubatan nasuhan zuwa gare shi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu shahadat babu ma qila fi shahadati zur imam muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 87 kitabul iman babul kaba'iri wa akbariha abu na 28 daga cikin abubuwan da suke wajibi akan kowane ɗaya daga cikin mu ya kiyaye daga harshensa shine hibdul lisani anil manni bil aqiya kiyaye harshe daga gori lokacin da mutum ya bada kyauta qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wannan aya cikin suratul baqara aya ta 264 yace ya ku waɗanda kuka yi imani la tubtilu sadaqatikum kada ku bata kada ku lalata sadakokin da kuke yi bil manni ta hanyar yin gori wal adha da kuma cutarwa almannu shine gori mutum ya bada abu koma gefe yana kididdiga wa mutum ni'imar da ya masa mutum ya bawa mutum wani abu idan wani abu ya hada sai rinka cewa ba ni ne maka abu kaza ba shin lokacin da kake cikin wani hali ba ni na baka abu kaza ba ba ni nake daukar nauyin ka a waje kaza ba idan taka ta taso ta ciyo ka ba waje na kake zuwa in taimaka maka ba to wannan shine gori duk lokacin da mutum ya bada kyauta komai yawan abin da ya bayar matakar zai yi gori to wannan sadaka tasa ta lalace wannan sadaka tasa ta ɓaci Allah madaukakin sarki zai mai masa da kayansa ba zai karba ba Allah madaukakin sarki ya ce qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha zance mai daɗi da kuma gafara su suka fi alkhairi sama da sadakar da za a yi abiyo ta kuma da cutarwa cikin nau'i na cutarwa akwai gori Allah madaukakin sarki ce wal aza da kuma cutarwa cutarwa shine kamar sai kai wa mutum wulakanci sai ka zage shi sai ka hantare shi sai kai masa kaza sannan zaka bashi shi ma wannan ɗaya ne daga cikin abin da ke lalata sadaka ko kyauta idan mutum ya yi shi an abi dharrin radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abi dharri al-gifari Allah kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace salafatu mutum uku ko dangi na mutum uku la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamati ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su daga zunuban su ba walahum azabun alimun suna da azaba mai radadi fa qara'aha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam thalatha marrat annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya maimaita waɗannan kalmomi har sau uku mutum uku Allah ba zai musu magana ba Allah ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su sai da ya maimaita sau uku tsira da aminci su tabbata a gare shi qala abu dharrin sahabi abu dharril gifari wanda shine sahibul qissa din wanda ya rawaito mana hadisi sai yace khabu wa khasiru manhum ya rasulullah ya manzon Allah waɗannan sun taɓe sun yi asara su waye waɗannan kowane ne annabi ka faɗa ka sau uku a kansu lallai sun taɓe sun yi asara su waye kala sai annabi ce ga su kamar haka na farko almusbilu shine mutumin da ke jan tufafinsa mutum da idan ya sa tufafi zai ja tufafin nasa a ƙasa sawa'un riga ce wando ne rauni ne duk abin da mutum yake sa a matsayin tufafi matukar mutum zai ja shi a ƙasa namiji ba mace ba to wannan ya shiga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata guda hudu rashin magana rashin kallo rashin tsarkakewa azaba mai raɗaɗi na biyu wal mannanu shine mutumin da yake yin gori idan ya bada kyauta sai na uku shine mahallin shahid din wannan sai na uku wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib da mutumin da ke siyar da hajarsa yake siyar da yake siyar da kayansa na kasuwa amma bil halifil kadhib da rantsuwa ta ƙarya ba zai sai da kayansa ba sai ya mutane rantsarantse kuma rantsuwar da yake ta ƙarya ce ya rantse da Allah wannan ya so shi a kaza ya rantse da Allah wannan shi kansa bai same shi a kaza ba kuma duk rantsuwar da yake ƙarya yake to wannan shi ma ya shiga cikin wannan narko na azaba Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Iman babu bayani ghilabi tahrimi isbal al-izari wal mann bil atiya Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 1211 Kitabul Buyu babu ma jaa fi man halafa ala sil'ati Imam An-Nasa'i shi ma ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 246 gaba ta gaba Allah ce hibdul lisani an sabbin nafsi daga cikin abin da kowanne ɗaya daga cikin mai waje bai kiyaye game da harshensa shine dole ne mutum ya kiyaye harshensa an sabbin nafsi daga zagi ko aibata kansa da kansa mutum ya aibata kansa da kansa ko ya zagi kansa da kansa ko ya faɗo ta mummunan magana akan kansa da kansa wannan shi ma shari'a ta hana ba daidai bane an sahal bin hunayfin radiyallahu anhu an karbo daga sahabi sahal dan hunayf Allah kara masa yarda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yaqulanna ahadukum khabfat nafsi kada dayan ku ya sake yace shine abin da lafazin la yaqulan ne yake saboda akwai nunu tauki da astaqila karshe ta zo ne dan ta ƙara ƙarfafa zancen kada ɗayan ku ya sake ya ce khabuthat nafsi raina ta lalace raina ba ta da kyau ma'ana ya faɗo ta mummunan maganarsa mummunan magana a kan kansa ko a zuciyarsa ko a wani bangare na jikinsa wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wannan ba daidai bane wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adab babu la yaqul khabuthat nafsi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul alfaz باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي sai abu na gaba daga cikin abubuwan da shari'a ta hana ko kuma shari'a take buƙatar kowane ɗaya daga cikin mai kiyaye game da harshen sa shine hibdul lisani anil yamini al-ghamusi sai malai sa baraka yace al-kadhib kiyaye harshe daga rantsuwa wacce take al-ghamusi ta ƙarya dan alghamus ita ce ƙaryar da rantsuwar da mutum zai akan ƙarya ya san tabbas abin da yake magana a kansa yake rantsuwa a kansa yake shiga masallaci a kansa ya san ƙarya ne abin bai yi shi ba ko bai faru ba ko wanda yake magana a kansa bai ma san an yi ba to wannan ita ce rantsuwar take mafi muni a cikin rantsa-rantsa gaba ɗaya da ɗan adam yake yi da harshensa ita wannan rantsuwa an ce mata ya muni alghamus ne li'annaha malami suka ce li'annaha tughammisu sahibaha fi nar saboda rantsuwa ce ta take dilmiya ta igiza ma'abocinta a cikin wutar jahannama shi za ake ce mata yaminul khamus ita irin wannan rantsuwar saboda hatsaranta ma ko kafara ba a yi mata eh akwai rantsuwar da idan mutum yayi to zai je kafara ne dan ya samu kubuta a wajen Allah subhanahu wataala amma banda irin wannan rantsuwar ita ba a yi mata kafara saboda muninta sai dai mutum ya je ta istighfar ya ta aikon alkhairi yana sadaka idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya gafarta masa عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man halafa ala malim ri'in muslimin bi ghairi haqqihi wanda duk yayi rantsuwa kan dukiyar mutum musulmi ba tare da haƙƙinsa ba yayi rantsuwa dan ya karɓi dukiyar wani ta dawo hannunsa yayi rantsuwa dan ya kwace haƙƙin wani ya dawo hannunsa ya san ba nasa bane kawai saboda shi wancan ba shi da shaida ko ba shi da bakin da zai iya kare kansa sai je gaban alƙali ya rantsuwa akan abin nasa ne annabi ce duk wanda ya haka laqiyallaha wa huwa alaihi ghadaban lalle idan Allah ya tashi kiyamarsa zai haɗu da Allah madaukakin sarki yana Allah madaukakin sarki yana fushi da shi Allah yana tsananin fushi da shi dan ghadaban siga ce ta mubalaga kaiwa matuƙa wajen fushi kenan ai gababan ala wajen fa'alan ne ma'ana idan mutum ya kai tsanani wajen fushi sai a ce huwa gababan ya yi fushi da yawa kenan to zai haɗu da Allah maɗaukakin sarki Allah yana matuƙar fushi da shi don mutumin da ya wannan aiki wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa anil ash'af bin qais radiyallahu anhu qala ala yace an karbo hadisi daga ash'as bin qais Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda kana baini kala yace kana baini wa baina rajulin khusuma yace akwai wata husuma akwai rashin jituwa tsakanina da wani mutum fi bi irin game da wata rijiya fakhtasamna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka kai kara muka ɗauki wannan husumar tamu muka je da ita gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ya mana hukunci tsakaninmu ya fitar da mai gaskiya a bashi haƙinsa fa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace shahidaka aw yaminuhu to kai da ka kawo ƙara shahidaka sai ka kawo shaidojinka guda biyu da za su tabbatar da cewa wannan rijiya taka ce wannan rijiya mallakinka ne in kuma ka kasa gaza kawo shaida ba ka da shi kenan annabi ya ce au yaminuhu shi kuma sai ya rantse ko dai kai ka kawo shaida ko kuma shi a sashe ya rantsuwa idan ka kawo shaida abu naka ne idan baka da shaida shi kuma ya rantsuwa to abu ya zama nasa kenan dama ka'ida kenan lakin albayyina lakin albayyina ala almudda'i wal yaminu ala man ankara haka tsarin yake haka ka'idar take qultu sai wannan sahabi ash'az bin qais yace idan yahlifu wala yub ya rasulullah wannan mutumin da ka ce ko in kawo shaida ko ya rantse shi fa zai rantsuwa bai dan ba saboda shi wanda ake magana akan sa bai yahude ne ba yahude ne husuma ta haɗa su da shi akan wata rijiya asali rijiyar ta sabin ce ba yahude ya zo ya so ya kwace masa ita to da yake ya san babu wata shaida shine suka kawo abin gaban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya rasulullah in dai haka ne ni ba ni da shaida shi kuma ba wani abu ne ya rantsuwa akan ƙarya ya karɓi haƙƙin da yake nawa ne ba nasa ba qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man halafa ala yamini sabari wanda duk yayi rantsuwa akan wata rantsuwa sabarin ta ƙarya ana jur'atan wa iqdaman yayi rantsuwa yana mai ƙarfin hali ya gabata a cikin rantsuwar kuma ya san ƙarya yake yi shine sabari ya qata'u biha malam ri'in muslimin wanda zai karbi dukiyar mutum musulmi da wannan rantsuwar tasa huwa fiha fajirun ya san kuma ƙarya yake yi fajiri ne shi a cikin wannan rantsuwar tasa ba daidai bane laqiya Allah zai haɗu da Allah madaukakin sarki wa huwa alaihi ghadaban Allah maɗaukin sarki yana fushi da shi fushi mai tsanani annabi ya gaya musu haka saboda haka haramun ne duk yadda za a yi mutum ya rantsuwa akan abin da yake ya san ba haƙƙinsa bane dan ya karbi abin da yake ba nasa ba ko mutum ya rantsuwa ya bada kariya ga wani akan ƙarya dan an bashi wani abu na duniya ko an masa alƙawarin wani abu wannan ya sa kansa a cikin tsaka mai wuya domin zai haɗu da Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wataala yana fushi da shi ranar tashin alƙiyama ranar da yake matuƙar son taimako da agaji daga Allah daga Allah madaukakin sarki to a lokacin kuma zai rashin sa'a ya samu Allah madaukakin sarki shi Allah yana fushi da shi Allah kiyaye abu na 31 daga cikin abubuwan da suke wajibi ga kowanne ɗaya daga cikin mu ya kiyaye game da harshen sa hibdul lisani an taswidil fasiqi wal mubtadi wal mubtadi'i wal munafiqi shine lallai dole ne kowanne musulmi ya kiyaye harshensa an taswidil fasiki daga shugabantar da wani fasiki mutum ya rinka kiran wani mutum fasiki da kowa ya san fasiki ne tantiri ko almubtadi shine dan bid'a wanda yake ya daure wa bid'a sagindi yana kira zuwa gare ta yana gani ita ce addini wal munafiki ko wani munafiki mutum ya rinka kiransa shugabana jagorana ko wani kalmar da take nuna girmamawa da mutuntawa addinin musulunci hana in dai mutum ya bayyana a fili fasiki ne ya bayyana fasikancinsa ya bayyana a fili dan bid'a ne tallan bid'a su yake kafafa yake da ita yana gani wani abu murgewa yake mutum munafiki ne da munafincin sa ya bayyana al'umma suka sani to wannan na ɗaya daga cikin saban Allah mutum ya zo ya rinka kiransa da cewa shugabana ko jagorana ko mai girma ko mai matsayi wannan haramun ne addinin musulunci mala yace ilam ka sani ya kai mai karatu ko mai sauraro annahu la yajuzu lil muslimi yadda al'amari yake shine baya halatta ga kowanne musulmi ay yaqula lil munafiqi ya sayyidi yace da wani munafiki ya shugabana sawa'un bin nutqi ya faɗa abin ne duk ɗaya ne ya faɗa abin bin nutqi a baki a wajen wani taro ko wajen wata liyafa ko wajen wani kaddamar da wani abu a gayyato wani munafiki ko wani kasar guman dan bid'a ko wani wanda yake fasiki ne kai a matsayinka da wanda ka tashi za ka bayani ka ce ya shugaba na wani ko ya mai girma wani ka san kuma fasiki ne Allah ya ce to ba daidai bane wannan duk ɗaya ne ka faɗa da baki awil kitabati ko kuma ya kasance rubutu kai rubuta takarda za a yi zuwa gare shi sai a ce mai girma ko mai daraja ko shugaba wani a faɗa masa irin wannan kalmar shi ma haramun ne kamar yaktubus kamar yaktubus sayyid sayyidal muhtarim muhtaram kamar wanda zai rubuta in zai tura wasiƙa zuwa ga wani ce ya sai as-sayyidul muhtaram ya shugaba abin girmamawa abin mutuntawa fulanun sai ya rubuta sunansa to wannan haramun ne walau kana zalika al-munafiqu ra'isan aw waziran aw malikan ko da wannan wanda za a rubuta a kai masa wannan takaddar ko a faɗi kalmar a kansa ko da ya kasance a gasken ra'isan wani shugaba ne aw waziran ko wani minista ne awon malikan ko ya kasance wani sarki ne to ko da ya kasance da gaske mutane sun naɗa shi a matsayin wannan ɗin amma kuma fasiki ne tantiri baya san Allah baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mai san Allah da manzansa faɗa yake da shi a ƙasa yake ko kuma mutum ne da yake tallata bid'a to haramun ne ka je cikin mutane ka rinka mutunta shi kana girmama shi malai ce an buraida ta radiyallahu anhu qala an karɓo daga buraida Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce la taqulu lil munafiqi sayyid kada ku ce da munafiki shugaba fa innahu in yaku sayyidan in har haka ne da gaskiya kasance shugaban ku ne faqad askhattum rabbakum haqiqa kun fusatar da ubangijinku da wannan kalmar da za ku faɗa kansa ku ce shugaba wannan kalma ce da kuke fusatar da ubangijinku subhanahu wata'ala da ita azza wa jalla wannan hadisi malaki al-imam abu dawud ya fitar da shi da imam an-nasa'i malam imam al-hafiz al-munziri yake cewa isnadin wannan hadisi isnadi ne wanda yake ingantacce abu na 20 da na 32 daga cikin abubuwan da ya wajaba kowane ɗaya daga cikin mu ya kiyaye a harshen sa hibdul lisani anin nutuqi biwawi biwawi al-ishraki dole ne kowane ɗaya daga cikin mu kiyaye harshen sa daga furici da wau wacce take nuna tarayya in aka ce wau wacce take nuna tarayya ita ce wawul atafi allati tadullu ala al-ishraki wacce take nuni zuwa ga tarayya tsakanin abubuwa guda biyu hada abubuwa guda biyu a larabci sai dai ka kira ta da da misali da Musa da Isa Musa ya shigo da Isa to wannan haka da khala Musa wa Isa kaga wannan abin da yake nuna maka shine da Musa la Musa kaza wa Isa Musa ya aikata kaza da Isa to wannan wa din ba a hada ta da wani abin halitta da Allah madaukakin sarki ba a hada ta domin shirka ne Allah madaukakin sarki shine mai yin komai shine musabbib yake sabbaba komai kai da abin ya biyo ta hannunka ko kuma kai da kai abin lalle kai wanda ka zamto sababin da Allah ya amfani da kai ne wajen aiwatar da abin saboda ka ba a cewa kai da Allah ku kai abin wannan haramun ne kamar mutum ya ce ai da ba dan Allah da wani ba to wannan haramun ne kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala Allah ya ce wa zalika kamar ya kula kamar ya kulu hakan kuwa kamar mai fada ya fada ne ya ce tawakkaltu ala Allah wa alayka kamar mutum ya ce na dogara ga Allah da kuma kai to wannan haramun ne wannan haramun ne idan mutum ya kai shirka tare da cewa dai malamai sun ce karamar shirka ce amma dai sun kira ta dai da shirka aw ya qulu ko mutum ya ce laisa li ghairullahi wa anta ba ni da wani ba ni da kowa ba abin da nake da shi in ban da Allah da kuma kai to wannan shi ma shirka ne ba a faɗin haka wa ashbahu zalik mala yace da abubuwan da suke kama da waɗannan wajen lafaza da akan yi amfani da su wajen haɗa wani da Allah madaukakin sarki a cikin lafazi guda عن هذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo wani hadisi daga Huzaifa dan Yaman Allah ya ƙara masa yarda yace haƙiƙa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace la taqulu kada ku ce ma sha Allahu wa sha'a fulanu kada ku ce ai da ba dan Allah madaukakin sarki ya ga dama da wani ba da abu kaza bai kasance ba ba a faɗin haka walakin qulu sai dai ku ce ma sha Allahu thumma sha'a fulanu ai da ba dan Allah ya ga dama ba sannan kuma wale idan ka zo da lafazin summa summa tufidu tarahi malamai suka ce summa tana fa'idantar da akwai bambanci akwai tazara tsakanin wanda ka faɗa na farko da wanda ka ambata na biyu da ba dan Allah madaukakin sarki ya so ba sannan wani sai da Allah madaukakin sarki ya so ya ga dama sannan ya ga dama din kuma wani shi ma ya taimaka a cikin abin ya faru ba tare suka aikin ba mai yadda mutum zai zai amfani da lafazin wawu wannan hadisi al-imam abu dawud ya fitar da shi imam an-nawawi yace sanadin hadisin ingantacce ne qultu mala yace wala hu shahidu min hadisi qutailatu bintu binti saifi mala yace wannan hadisi yana da shahidi daga hadisin wata mata da ake ce mata qatila bintu saifi wanda hadisin yana cikin silsilatul ahadisu sahiha na malam albani Allah madaukakin sarki ya masa rama وكان إبراهيم النخعي يكره أن يقول الرجل ما لن إبراهيم النخعي إيه دقت كم من يمن يمال مي نتابي أيكي تيوا ينا كامر يجمتين ينا تيوا أعوذ بالله وبك ina neman tsari ina neman tsarin tsari da Allah da kuma kai ina neman tsarin Allah da kuma tsarinka yace baya so yaji mutum yana faɗin haka domin shirka ce wannan wa yajuzu ay yaqula yace amma yana halatta mutum yace a'udhu billahi thumma bika ina neman tsarin Allah maɗaukakin sarki sannan kuma ina neman tsarinka ma'ana ka zo da lafazin sun makamai da muka ambata hadisin baya wa ya ƙulu laulallah ko mutum ya ce da ba don Allah ba sun fulanun sannan wani wannan shi ma babu laifi mutum zai iya faɗa wala ya ƙulu amma baya halatta ya ce laulallah wa fulan da ba dan Allah da kai ba wannan shine shirka dan li'annahu istakhdama aw ista'mala al-lafz al-wawi allati tadullu ala al-ishtirak yayi amfani da wannan lafazi na wawan wacce take nuni zuwa ga mai tarayya wa zalika li'anna al-wawa malaci saboda wannan wawun din tufidul jam'a tana fa'idantar da hadawa wata shiriki da tarayya tsakanin mutane guda biyun ko wanda ka ambata na farko da na biyu amma summa amma ita summa tufidul ataf tana fa'idantar da atsafi ne haɗa wani abu da wani abu ma'a tartibi tare da jeranta abin wata rahi da nuna kuma tsakaninsu akwai bambanci nuna tsakaninsu akwai bambanci abu na 33 shibdul lisani an qauli mutirna bi nau'i kaza daga cikin abubuwan da ya wajaba kowanne ɗaya daga cikin musulmi ya kiyaye harshen sa gabarinsa shine hibdul lisani kiyaye harshe an ƙauli game da faɗin wannan kalmar mutsirna bi nau'i kaza yau an mana ruwa da tauraro kaza ma'ana tauraro kaza ya bullo a bangare kaza shi sa ruwan sama ya sauko tauraro kaza bai bullo a waje kaza ba shi sa ba a yi ruwa ba dan su suna da wannan aqida cewa akwai taurari wanda in dai an gansu za a yi ruwan sama idan ku ba su zo ba babu ruwan sama suna gani kamar tauraron su suke da tasiri wajen kawo ruwan sama ba Allah madaukakin sarki ba to shi ma wannan abu ne da yake mai hadari akan harshe lalle ne mu guje shi hakanan duk wata kalma da take kama da irin wannan wacce mu ma muke amfani da ita ba wacce su suke amfani da ita ba shi ma wannan ba daidai bane an zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu qala an karbo daga zaid ibn khalid al-juhani Allah ya kara masa yarda yace subhi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi mana sallah sallar asbahi bil hudaybiya a gurin da ake ce masa hudaybiya ala ifri sama'in kanat min al-layl a bisa alaman ruwan sama da ya sauka a daren da ya gabata daren da ya gabata an yi ruwan sama bayan an yi ruwan sama da daddare kuma da asuba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallar asubahi tare da sahabbai falamman sarafa aqbala ala nasi lokacin da annabi ya gama sallah sai ya juyo kamar yadda ya saba ya fuskanci mutane faqala sai ya ce hal tadaruna ma za qala rabbukum shin kun san abinda ubangijinku ya faɗa qalu allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su suka fi sani ma'ana ba mu sani ba kenan kala sai annabi ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun a yau din nan wasu daga cikin bayina in ji Allah madaukakin sarki sun wayi gari suna masu imani da ni wa kafirun wasu kuma sun wayi gari suna masu kafirce mu fa amma man qala annabi ya ce wanda ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi wanda duk ya ce kai amma jada da dare an mana ruwa da falalar Allah da rahamar Allah ganin damar Allah da falalarsa da rahamarsa ce yasa ya sauka mana da ruwa maka ni'imta da shi wanda ya faɗa haka fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawakib to wannan shine imani da ni inji Allah madaukakin sarki kuma ya kafirce wa taurari wa amma man qala amma duk wanda yace mutirna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwan sama jiya saboda tauraro kaza da kaza saboda ballar ko fitowar ko bayyana tauraro kaza da kaza bangare na kaza na sama duk wanda ya faɗi irin wannan fa zalika kafirun bi to wannan shine kafirce min inji Allah madaukakin sarki mu'minun bil kawakib ya kuma yi imani da taurari wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala malan nawawi abu zakariya yahya bin sharaf an-nawawi Allah masa rahama yake cewa qala al-ulama malamai suka ce in ƙala muslimun idan musulmi ya ce mutsirna bi nau'i kaza ai an yi mana ruwa da tauraro iri kaza muridan annan nau'a huwal mujibu wal fa'ilu al muhdithu lil matar abin da yake nufi da wannan kalmar tasa shi wannan tauraron shi ne yake wajabta yake aikata yake haddasa wannan ruwan saman haka yake nufi sara kafiran murtaddan bila shakkin bala nawawi ce to ya zamto kafiri wanda ya ridda ko shakka babu da wannan kalma tasa wa in qalahu amma idan hakan da ya faɗa muridal abin da yake nufi da shi shine annahu alamatu li nuzulil matri abin da yake nufi tauraro kaza alama ce ta saukar ruwan sama ba tauraron ke saukar da ruwan sama ba a'a idan an ga tauraro iri kaza a bangare kaza to ana sa rai za a samu ruwan sama shine abin da yake nufi da kalmar ta mutsirna بنوع كذا ما ليتي fa yanzu lil maqaru inda hadhihi alama sai ruwa ya sauka yayin da duk wannan alama ta bayyana wa nuzuluhu bi fi'lillahi ta'ala amma kuma ya kudirce cewa saukar da ruwan saman ba wancan tauraro ne yake yi ba Allah madaukakin sarki ne yake yi wa khalaqahu wa nuzuluhu bi fi'lillahi ta'ala wa khalqihi subhanahu lam yakfur yana riya cewa amma saukar da ruwan saman yana faruwa ne da aikin Allah maɗaukakin sarki da halittawar ruwan ya ce to idan mutum haka yake nufi bai kafarta ba wa ikhtalafu fi karahati sai da sun yi saɓani shi ma kansa wannan ɗin shin daidai ne mutum ya faɗa ko kuma makaruhi ne wal mukhtar zancen da yafi zama daidai wanda yafi zama abin zaɓi daga cikin zattutukan guda biyu daga cikin malaman da suka ce makaruhi ne mutum ya faɗa haka ko da baya nufin tauraron ne zubar da ruwan sama wanda suka ce a ai babu laifi in dai mutum ba tauraron yake nufi ba to bai yi laifi ba suka ce annahu makruhun zancen da yafi zama zabi shine kawai zance ne makruhi bai kamata ma hakan ka faɗa ba li'annahu min alfazil kuffari saboda asali lafaza ne da kafirai suke amfani da su wa hadha zahirul hadith malai ce kuma wannan shine zahirin hadisi ma'ana wannan shine hadisin yake nuna koda baka nufin tauraron ke zubar da ruwan sama to wannan bai kamata mutum ya rinka cewa ai idan tauraro kaza ya bullo za a yi ruwa ba ko idan bai bullo ba za a yi ruwa ba wannan bai kamata ba wa nassa alaihi shafi'i fil ummi malam imamu shafi'i ya nassanta irin wannan maganar kamar yadda ɗaya daga cikin malaman mazhabarsa imamu nawawi ya ambata a cikin littafin sa a cikin littafin na shi imamu shafi'i mai suna al ummu intaha zancen da aka dauko daga malam nawawi ya tike nan wajen malam nawawi ya kawo wannan magana ta sani a cikin littafin sa na al azkar abu na 34 shine hibdul lisani ana aibi ta'am kiyaye harshe daga aibata abinci an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta'aman qattu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun da yake ba a taba kawo masa wani abinci ya aje a gabansa ya aibata shi dan abincin bai masa ba annabi bai taba haka ba inishtahahu idan annabi ya ji ransa ya kwanta da abincin yana bukatar sa yana sha'awarsa akalahu annabi sai ya ci wa in karihahu idan ku annabi ya ji abincin bai masa ba ya kyamace shi tarakahu sai ya kyale shi ba tare da ya faɗi wata kalma da take nuni zuwa ga kushe abincin ko munan abincin ko abincin bai daɗi ba ko abin da ya kama da haka wannan ba ɗabi'a bace ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk lokacin da aka kawo abinci idan ya maka sa hannu ka ci idan bai maka ba kai tsaye ɗauki hannu ka koma gefe amma aibata abincin wannan ba ɗabi'a bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an jabir radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yarda yace hakika annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi sa'alahu ahlal idami faqalu عندنا سأله أهله الإدامة فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجأل يأكل ويقول wannan abin da ya kamata ya kasance sa'ala ahlahu ba sa'alahu ba saboda haka akwai gyara a nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sa'ala ahlahu al-idama ya tambayi mutanen gidansa iyalansa game da game da miya ko romo shine al'idam abinda ake amfani da shi wajen cin abinci abinda ake sa shi a matsayin ake hada shi da abinci kamar miya ko abin da ya kama da haka annabi ya ce shin akwai miya ne da za a ci abinci da ita faqalu sai mutanen gida suka ce ma inda na illa khallun ba mu da kuma sai kunu kawai kunu ya rage ya rasulullah fa da abihi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a kawo faja'ala ya akulu ya kulu sai annabi ya rinka cin wannan kunin wa ya kulu yana cewa ni'mal udumu alkhallu madalla da miya irin wannan ta kunu ni'mal udumu alkhallu madalla da irin miya wannan ta kunu annabi yana ci yana yaban abincin ko da bai masa daɗi ba shi dai yana ci yana yabansa wannan na ɗaya daga cikin ɗabi'a mai kyau lokacin da mutum ya ci abinci ya yabi abincin wannan hadisi shi ma imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabu al-ashriba babu fadilatil khalli wa ta'addumu bihi sai abu na gaba na 35 shine hibdul lisani anin najwa kiyaye harshe game da gani aka ce gani shine mutum biyu su keɓance suna tattaunawa musamman idan ya kasance mutanen guda uku ne to sai wani zo mutum ɗaya mutum biyu ne sai mutum ɗaya ya zo na uku kenan sai ya ja ɗaya daga cikin su koma gefe sai a bar ɗayan wannan annabi ya hana haka ba daidai bane Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce innaman najwa min ash-shaytan lalle gani irin wannan to lalle daga shaytan ne li yahzuna alladhina amanu dan ya fusatar da wanda suka yi imani duk lokacin da mutum biyu suke tare ɗaya zo ja ɗaya to shi wanda aka bari din ba zai ji daɗi ba zai ji wani abu kuma mara kyau a rasa shi dan zai taraya masa abubuwa to wannan zai iya haddasa gaba da rashin jituwa tsakanin musulmi sai addini ya hana shi an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda qala yace qala ta'ala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qala idza kuntum salafatun idan kun kasance ku ku uku fala yatanaja ithnani duna al-akhar kada mutum biyu su tashi su ce su tattauna wani abu sabat ɗaya ba daidai bane hatta takhtalitu bin nasi har sai sun cakudu da mutane sai mutum ɗaya ya karu ko biyu sun zama biyar ko shida ko bakwai to idan mutum biyar ne ko shida shi wanda za a bari din ya kasance akwai yan uwa da za su hira da shi su tattauna to babu laifi sai ka ce ɗaya daga cikin su wane zo ka ji sai ku tattauna abin da za ku tattauna wannan babu laifi min ajali an anna zalika yuhzinuhu mal yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace saboda hakan zai fusata wanda shi aka bari din shi shi kadai wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi da imam muslim da al-imam abu dauda da imam tirmizi da ibn majah da imam darimi duk sun fitar da wannan hadisi abu na 36 wanda ina ji akan sa zamu dakata insha Allah ta'ala shine hibdul lisani an inshadi dhallati fil masjid shine kiyaye harshe game da cigiyar wani abu da ya bata a cikin masallaci idan mutum abin sa ya bata ya shigo cikin masallaci yana cigiyawa ya ga abuna to wannan shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ba daidai bane wasu malaman suka ce haramun ne wasu kuma suka ce makruhi ne an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة من زن الله إيرا دا أمنتي سكارة تبتا أغريشي أضالة في المسجد ينا تجير وانا أبن سديبتا أتكي مسلاتي فليقول يتي لا ردها الله عليك كدا الله يداوما كدا أبن ندكارسا كدا الله يساك غنشي فإن المساجد domin su haƙiƙa masallatai lam tubna li hada ba a gina su don a zo a yi rinka ciki a ciki ba to wannan shine abin da za a ga duk wanda ya shigo cikin masallaci yana yin cigiya musamman ma wanda ya san ba daidai bane idan mutum bai sani ba sai a masa fada ce ka ƙara yi ba a yi nan ba wajen cigiya ba ce saboda haka sai a hana shi wannan cigiya kuma ta kunshi cigiya komai da komai ko cigiyar abin da yake dan abbal galibi suna amfani da shi game da abin da ya bata na dabba idan raƙumi ya bata idan akuya ta bata idan sa ya bata sai a ce balatul ibli batacciyar raƙuma ko bataccen raƙumi amma abin da ya ɓata na kaya ko kuɗi ana ce masa allukuta allukutatu wannan abin da ya ɓata kenan dukiya ko abin da ya kama da haka shi haka ake haka ake ce masa to wannan duk ya shafi su gaba ɗaya kai ko mutum ne ma ya ɓata baya halatta a zo cikin masallaci a rinka cigiyarsa to wannan hadisi shi ma dai hadisi ne ingantacce imam muslim ya fitar da shi kitabul masajid babun nahyi an nashdi dhallati fil masjid abu dauda abu dawud ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 473 kitabu salati babu karahiyati inshadi dhalati fil masjid haka na al-imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan nasa hadisi mai lamba ta 1320 kitabil buyu'i to ina gani sai mu dakata anan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله